أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان أرواحنا له فداء to yau karatunmu na nahajul balaga zai zama daga farkon hudu ba ta 144 wanda ta fara da cewa ba asallahu rusulahu bima khassahum bihi min wahayi ba asallahu rusula wannan hudu ba tana da kamar kashi biyu ɓangarori biyu kuma kamar dai da shi sharifa rudi ya saba yakan jajjo nau'insu ɓangarori hatta ɓangaren farko ma ga alama ainihin an ɗan jona wasu wurare to an makaranta ɓangaren farko ɗin ne da tarjama da da bayani da tafsiri sai kuma daga baya sai makaranta ɓangare na biyu ɗin ɓangaren farko ce ba a sallahu rasulahu bi ma hassahun bihi min wahayi وجعلهم حجة له على خلقه لئلا تجب الحجة لهم بترك الإيذار إليهم فدعاهم بلسان السلك إلى سبيل الحق ألا إن الله قد كشف الخلق كشفا لا أنه جهل ما أخفوه من مسنون أسرارهم ومكنون دمائرهم ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا فيكون الثواب جزاء والعقاب بواء to wannan mikidarin wannan fakara da insha Allah sai shi zamu fara ba sallahu rusuluhu bi mahasaw bi min wahayi Allah ta'ala ya aiko manzanninsa da abin da ya keɓe su da shi na wahayinsa waj'alahum hujjatan lahu ala khalqihi ya sanya su su manzannin kenan su zama hujja gare shi ga shi Allah hujja ga Allah alal akan halitta ala khalqi akan halittarsa su manzanni su zama hujjar Allah akan halittarsa hujja in ma gare ka ne ko akan ka to wannan hujja ga Allah akan halitta su manzanni hujja ga Allah akan halitta li Allah ta ji ba hujjatu lahu bi tarki al-idhar ilayhim kada ya zama hujja ta wajaba gare su da barin gargadi ya zuwa gare su wato idan ya zama su Allah bai turo manzanni sun gargadi mutane ba to su mutanen suna da hujja zai zama suna da hujja hujja gare su kenan akan wa akan Allah kenan zai zama suna da hujja kan Allah to Allah sai aiko manzanni domin kare zama mutane suna ya waje ba suna da hujja gare su akan an bar gargadin su ba a gargade su ba fada ahum bilisani sirki la sabilil haqq to nan ya dawo da lamirin manzo guda daya wato kenan bai ce fada auhun ba sai ya ce fada ahun fada ahun sai ya kira su wato wato kamar shimfiɗan hujjan aiko manzanni sai aka kuma dawo aka tsuke maganan ya zuwa aiko manzo na ƙarshe sallallahu alaihi wa sai aka ce sai ya kira su wane kenan shi wannan manzon kenan ba ce fada auhun ba wato kaga manzo kowane manzo ya je ya kira mutanensa to amma yanzu wannan bil akhas an komo da magana dangane da wannan manzon rahama na ƙarshe la'alla maganan haka ta ci gaba mai fahimta zai fahimci an lamiri ya sake wala Allah kuma ɗabi'an sharifu radi na yagonan da yagonan mai wa amir bin yayin su kalamai da ya nuna bayan wannan sannan sai ce sai cika annabawan jerin annabawan da na ƙarshensu to sai ce fada'ahu amma shi sai ya tsallake wannan don yakan yi hakan sai ka sami kamar lallen huduban sai ka ga ya ja wannan ne ya ja wannan ya ji wannan to amma koma ba koma ci gaba yi kai mai karatu ka san abin da yake nufi fada ahun bilisani sirki ila sabil haq sai ya kira su da harshen gaskiya ya zuwa tafarkin madaidaici tafarkin da gaskiya mukan ce mahaq da suka duk gaskiya amma nan lisanin sidq harsuna na gaskiya wato abin da yake gaya musu gaskiya ne ya zuwa tafarki wanda yake shine daidai shine haq tafarkin da yake shine na gaskiya kaga wato sabanin bata ke ya zuwa ga tafarkin da yake shine daidai shine haq din haq sabanin batil sidq kuma sabanin kadhib sidq kishiyan sidq kadhib kishiyan haq batil to lisanin sidq harshen gaskiya wato kalmomin da ya amfani da wajen kiransu din sawa'un ayoyin alkur'ani ne ko kuma zantukan manzon ne lisanin sirki to ya zuwa tafarkin da yake na shirya ba bata ba ma'ana shine haka to sai ce ala inna laha qad kashafal khalqa kashfatan mun sha karo da alamuna cewa kalma ce ta jawo hankali da hausa wasu sukan ce wai ku saurara amma kamar jawo hankali ne kamar ku sani fa kamar wasu kalmomi na karfafa magana ku sani fa tabbas inna laha qad kashafa al-khalqa kashfatan Allah ya yayi halitta yayewa me ma'anin yayewa yayi halin su a dukkan matakai matakai na al'amuransu wato ma'ana komi da komi na al'amuransu yana bayyane ma'ana duk abin da suke itikadinsa a zuciyarsu hatta ma wasu wasun zuciya da wanda suke furtawa da bakinsu da wanda suke aikatawa da gababuwansu gababuwan ido ne baki ne kunni ne menene duk hannu kafa duk a kware yake ba abin da yake ɓoye har ma ana sajjalawa ana rubuta ana rubuta abinda suke furtawa da abinda suke aikatawa saboda haka komi a bayyane yake ba wani abin da ya shafi halitta wanda yake ɓoye su su halitta ba a ba a rufa masu asiri ba ta hanyar su ana muraƙabansu ne kamar ana dubin duk wani motsi nasu da duk wani tunani nasu da duk wata wani furuci nasu duk a bayyane yake shine ma'ana Allah ya kware halitta kwarewa yayewa wato an bai komi nasu a bayyana kawai halitta na da wani abu ɓoye babu menene ba komai ne a bayyana har ma rubutawa ake na mutum ya iya boya wani abu ba wanda ya gan shi amma kuma in ya ji ran lahira zai ga an rubuta mutum ko gwaloye a cikin duhu sai ya ga an rubuta saboda haka ainihin komi nasa a bayyane ne to shi ne ma'ana la annahu jahala ma akhfahu min masuni asrarihim ba domin Allah ya jahilci abinda suka ɓoye shi ba na keɓantaccen ko katangaggen asirorinsu wa maknuna da ma'irim da abin da yake ɓoyayyen abin da suka sa a zuciya damir wanda yake cikin zuciya ke wato ko da Allah ta'ala ya yi abin ma'ana ma'ana kun ga ma'anan yayewa ya bayyana har ana rubuta kenan ana sanjalawa ana rubuta duk abin da mutum yi to wannan saboda Allah bai sani ba ne a Allah bai san abin da suke ba ne ya sani me yasa gashi ya san maknuna da ma'irin damir shine abin da ke zuciya ɓoye abin da ke zuciya kuma sirr shine kuma wanda ke ɓoye kamar wanda aka shiga duhu aka yi abin da aka shiga duhu aka yi sirr abin da aka kulla a zuciya damir to duk nan Allah ya riga ya sani amma me yasa ya yaye har ya sa mala'iku suna rubutawa wato in wayan abubuwan ba su ɓoye ma Allah ba amma sai ya sa mala'iku suna rubutawa komai mai mutum yake ana kallon shi ana rubuta to me yasa alhali kuma Allah ya sani walakin liyabluhum ayyuhum ahsanu amala lakin wato amma dalilin da yasa Allah ya yaye al'amarin su dun ya gwada su ya jaraba su ya ga wanenin su ya fi kyautata aiki gashi an yi ka gashi an ce ga fage nan ga an ce maka yi bari an sake ka ba kaidi ya abin da za ka yi ka ɓoye da daddare musafin billeli kenan ko saribin bin nahar ko ka bayyana da rana ka yi oho da duwan da ka yi ko ka ɓoye a zuciyanka ko ka bayyana ko duk abin da kake duk ana warware shi ana ta rubuta shi saboda mene don a gwada wane ne mai kyakkyawan aiki kaga idan ya zama aka tantance aka tantance ana gwada mutum sai a tantance don shi adalci ba kawai ana yin su bane ana nuna an yi shi ne an fahimta ai ana nuna an adalci ne don ka'idan adalci kenan adala ba kawai ana yin adalci ba ana aikata ana nuna an yi misali da ainihin alkali zai san mutum ya yi laifi sai ya zo kotu sai ce ka na yanke maka hukunci saboda laifin da da kai a ce a ya kai kai shi ce ai na san yayin to wai adalci kenan sai a ce ya kai ka sani shi alkali sai dai tashi alkali ya zama mai shaida a je wajen wani ba zai aiki da abin da ya sani ba sai dai a kawo masa shaida ko ya gani da idanunsa sai ya ce wa ya gani in ba wanda ya gani sai ce to shi ke bai aikata laifin ba shaida in kuwa zai ba da shaida sai dai a ji wani wajen wani alkali ba shi zai ba zai hukunci da abin da shi ya gani ya faɗa ba sai dai a sai dai ba da shaida a waje a gaban wani to dole a nuna an yi adalci ba kawai a yi shi ba saboda haka sai ya zama sai aka fayyace mutum a bayyane komai da komai shi aikata fa yakuna thawabu jaza'an wal iqabu bawa'a sai lada ya zama sakamako kaga wato dan da aka aka ce ga ga mutum ya abin kirki aka ce to ga ladansa aka kai shi aljanna aka kawo kayan ni'ima sai a ce to wannan sakamakon aiki kaza ne iƙabi kuma uquba uquba muna cewa uquba da Hausa amma nan ya uquba din ya zo da wata ma'ana tana nufin kisasi ramuwa ke kaman thawab thawab shine lada wato me ake ba ko da ke wani lokacin kan ari lada mai amfani da shi a kowane janibi ko da mutum amma ba ka ba lada yana zuwa ga abin kirki ne in mutum ya abin kirki aka ba shi sai a ba shi lada to amma in ya laifi to sai a yi masa ukuba kamar misali ba za a ce mutum ya yi laifi za a yi masa bulala a ce bulalan ladan laifinsa ba ya ba lada kenan ba ukuba kenan to iqabi ukuba shine ainihin azaba kenan shi kuma sai ya zama bawa'a me ma'anan bawa bawa a larabci in sukan ce ainihin ba a fulanun bifilan ma'ana an kashe shi da shi in aka ce ai kalman ba a komowa kome ne kamar ba obi gazabe minan kalman ba a yana nufin ya komo amma aka ce ba a hu bi fulan ma'ana an fanshe shi da wani ma'ana an ɗauki an musanya shi da wani an kashe shi da shi wato kamar a ce abin da ke kawar ainihin a ce mutum ya kisa a kashe shi sai a ce an kashe wani a madadin wani ya kashe wani shi ma an kashe shi to sai wannan ya zama bawa'i to sai ya zama shi kuma iƙabi a nan yana nufin kisasi to kamar yadda in ka gane ma'anan sawab da jaza lada sakamako to kuma uquba shi kuma ramako za mu bambance sakamako da ramako ko da ke muna wani lokaci muna amfani da su a kowane ko ramako ma muna amfani da shi a abin kirki in mutum ya abin kirki aka ana iya rama amma aka ce an galiba aka ce an rama kai ka san cewa an yi an mai da martani da iƙabi ne an ce an rama masa abin da aka yi masa to me za ka fahimta me yayi abin kirki aka rama da abin kirki galiba kalmar muramuwa yana nufin ainihin kamar uku wannan wannan nufin kenan kaga lada sakamako azaba kuma ramako mun bambanta tsakanin sakamako da ramako sakamako shine kayi an maka mai kyau aka yi maka saka kawai da ke ana amfani da sakayya mako a mummuna aiki a ce amma shi saka mashi da abin da yi amma in ba ka ba ainihin lada lada da ukuba ba abu ɗaya ne ba lada ana yi a aljanna ne ukuba kuma ana yi a wuta ne saboda haka ga ainihin mutum ya abin kirki sai a bashi lada to wannan za a tantance masa duk ya ga duk komi da ya yi shi aka yi masa shi yasa kuma komi ya zama ba ba boye ba shi al'amarin halitta tun da shi yana matsayin marhalan jaraba ne ana jaraba shi ne a rayuwarsa ta duniya saboda haka duk abin da zai yi an sakan masa gashi nan ya ta ya ta na ba a ɗebe mashiyadin Allah ba don miyagu sukan so su yi mugunta sai Allah ta'ala ya hana mugunta saboda kiyaye wanda suka so su yi mugunta to amma wani lokaci kuma sai ya ɗage hannu sai muguntan nasu sai ya yiwu sai ya zama ukuba a kansu lada ga wanda suka yi mugunta ne wani wani lokaci kuma mutum ma yakan so mummunan aiki Allah ta'ala ya katange shi saboda saboda kasantuwan shi wannan mutumin ya taɓa ayyukan masu kirki a baya kuma aniyansa kyakkyawa ne kuma yanzu san tsiya ne mai kwashe shi sai Allah ya katange shi ya kame shi daga wani saboda haka akwai mashi'adin Allah amma ba ka ba nake ce ainihin idan an ce maka tsakanin kaddara da mashi'a suna karo sai muka ce maka ba su karo mu a wurinmu Allah ya kaddara komi amma kuma shi an saka mu mutane suna yaka duk abin da suka ga dama an kaddara da ganin dama sai mu ce ba karo suka yi ba saboda ɗaya bai hana ɗaya ba kasantuwan an ba mutum dama ba yana nufin kuma Allah ba da iko ne a kansa kasantuwan kuma Allah yana da iko a kansa ba kuma yana shi daman ba ne guda biyun ba su yi karo ba tare suke tafiya an fahimta ai yau kun san wasu kan sai su ɗauki wannan wannan makuran su kora wancan makuran alhali ba karo suka yi ba ba ɗaya kora ɗaya ba ne suna tafiya tare ne to don haka aka mutum a wannan marhala ta gwaji ana muraƙaban ayyukansa ko mene ana a yaye yake a bayyane kuma yana nan a rubuce sai ya zama yanzu sa san ka san kaza a ce wannan abin da kai ne wannan abin da kai ne har mai kyau ko maras kyau duk sai ga abin da yake gani sakamako ne ko ramako ne ayyukansa ne shi yasa shi yasa abin ya zama buɗaɗɗe to kaga adalci kenan da mutum zai ce a ya rabu me yasa kai mun haka kaza sai a ce to akai kai mu kanka ya kai aka kawo nan gina alhali ga sai a ce ai kai ka ja maka sai a kawo mashi bayani sai ga ashe shi ya ja maka kansa ba an cuce shi ba to wannan yanki kenan sai fakara ta gaba shi ma za mu iya karantawa mai tarjama aina alladhina za'amu annahum ar-rasikhuna fil ilmi dunana kadhiban wa bagayan alaina an rafa'ana Allah wa wada'ahu wa atana wa haramahu wa adkhalana wa akhrajahu bina yustad'al huda bina yustad يستطعل يستعطل هدى يستعطى ما يستعطى بنا يستعطل هدى ويستجل الأعمى إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصله على سواه ولا تصله الولاة من غيرهم إنا وإن أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا إنا وإن سكري سوني magada ilimi haka da hausa malamu aka suke fasa da sun cewa rasu na fin suna cewa magada ilimi amma rusuha yana nufin kalmar rasaha yana nufin ya tabbata ne ma'anansa sabata idan aka ce abu ya sami rukusa ma'anansa ya kafu daram rasu kuna fil ilimi wanda ilimi ya zauna musu daram kenan to ina masu suke raye cewa ilimi tabbatacce ne a wurinsu ba mu ba ba mu suwa ne ba mu a yi mata ahalul baiti ke ina wanda suka raya su ne su ne ma mun ce magada din ba laifi amma ba kalmar rasaha ba yana nufin warisa bane daban ne ba kalman gado bane kalman tabbata ne yake ne ina wanda suke cewa ilimi matabbaci ne a wurinsu akwai wanda yake ilimi matabbaci ne a wurinsa ma'ana shi tabbas ba batun shi a tambaye shi abu ne ya kuskure ba ko ya sa zato ba shi abin da ya faɗa shi ne daidai kawai tarab rasu ilimi ke wanda kuma sauran mutane wanda suke da ilminsu na aro ne wanda suke ji da kunni su riƙe ko su manta to shi wannan ba rasu ilimi ke ko da yana da ilimi ba rasu wanda ilimi ya tabbata a wurin shi rasu ilimi ke wannan rasik rusuha na ilimi ba tsorurtan shi ake ba ba ana kasbin shi ne ba samun shi ba mutum yakan ce ina son in zama rasik fi ilimi sai a ce to to kana so ka zama to ai sai kai kaza sai kai kaza sannan sai a ce mai rasihau ya rasa ce to san ba zai taba yi ba rasik fi ilimi Allah ne yake yi shi shi ilmin yana tare da shi ne Allah ya mishi ilmin sai alama sai abinda Allah bai so ya san shi ba ba zai san shi ko abinda Allah ya so ya mantar da shi ya mantar da shi wannan kuwa amma shi in ya gaya maka abu ba ba hasashe yake ba ba zato yake abinda ya gaya maka shi ne daidai to rasu to su ina wa'annan da suka raya su ne rasu ne din ba mu ba kadhiban wa bagaya wa bagayan alaina ƙarya da shishigi a kanmu to sun yi ƙaryan su ne rasu na fil don wasu sun zauna a matsayin rasu na fil aka tambaye suka faɗi abin da suke zato ko abin da ransu ke so sai zama addini sai aka yi sunna da shi sai aka ga addini yana da yana ta da ya mutsi da yawan gaske saboda akwai ra'ayoyin mutane da son ransu a ciki amma da an tsaya akan wanda ya zo daga tushe daga annabi daga imma to lafiya wannan tabbatacce ne daga wajen Allah Allah baya contradiction ba nan baya karo baya tanakuli ya da tuka ya warware amma su mutane suna yi saboda haka in kaga tuka da warwara wajen mutane ne ko da sun ce maka annabi ya ce kaga annabi ya ce nan sai kaga annabi ya ce can sai kaga nan ya yi karo da wannan to ba annabin ne ya karo ba mutanen da suka gaya maka ne suka yi karo to sun yi wannan kaziban bisa ƙarya wa bagayan alaina da shishigi akan mu suka ɗauki matsayin mu mana suka ɗauki matsayin mu suka ce nasu dalil me yasa suka yi haka nan an rafa anallahu wa wada'ahu don Allah ya ɗaukaka mu ya soke su wannan ne ba sa wuce Allah ta'ala sai ya ce waɗannan ne su ne na ayyana su a matsayin shugabanni su ne za a bi a zo gare ni wasu ba su ba ban yadda ba sai wani ya ci yatsa yake shi ma sai an bi shi ko min tsiya ko da kaifin takobi ko da ƙarya da yaudara sai ya karɓi wannan matsayin sai ya karɓa ya zauna a kai ya ce nasu saboda kaga yanzu yana jin haushin shi mai hasada muka ce wai shi mai hasada wa yake jin haushi ne mai hasada yana jin haushin wane ne ko gaya mini yana jin haushin Allah ne Allah ne ya ma wani ni'ima shi kuma sai ya ji haushi kamar abin da yake cewa Allah bai san inda ya dace ya sa ni'ima ba abin da yake cewa kenan ko da wa kaga inda Allah ya je ya ɗaukaka wani wanda ba bai bai dace da ɗaukaka ba Allah ma bai san inda ya kamata ya sa ɗaukaka ba kuma yana toman Allah ke yana cewa Allah ba hakim ba ne ba adal ba ne abinda iblis ya yi ke na da aka ce sujada ga adam sai ya ƙi ya ce shi ya fi adam ya manta cewa Allah ne ce ya sujada ya za a ɗora adam birbishinsa shi ya kamata ya zama yake da wannan matsayin ba adam ba to irin abin da wa'yansu suka yi ke suka yi ma'ai mata ahlul bait ke suka ce suka sai ce to domin Allah ya ɗaukaka mu ya sauke su wa atana wa haramahum ya ba mu ya hana su wa adkhalana wa akhrajahum ya shigar da mu ya fitar da su da sunan insha Allah kowanne kowanne daga cikin wannan magana babi ne na karatu mai tsawo kuwa ban san ko nawa za ko za mu daɗe muna wannan karatun ba amma ni da na ga inda za mu bi wannan karatun gaskiya za mu daɗe muna yi in dai sau ɗaya ne ake yin karatun najar balaga to za mu kai baɗi ba mu ƙara shirin wannan saboda haka za mu ɗan tsakura ne mu ƙyale za mu yi darasi hamsin da biyu ba mu gama to kuma lalle zai mana tsawo saboda haka za mu ɗan tsakura ɗan kaɗan ya shigar da mu ya fitar da su wannan kinaya da sun zamu gani kinaya akwai akwai akwai akwai ruwaya mai tsawo dangane da al'amarin shigar da wasu da fitar da wasu kamar kadiya din doda kofofi da wahayi da aka ce annabi ya doda kofofin kowa da ke shiga masallaci don da su suka suka gidajen su sai zama gewaye da masallaci kowa yana da kofa yana shigowa masallaci manya-manyan mutane suna da kofi suna shigowa masallaci daga gidajensu sai aka ce su a doda ko na kowanne ban da kofar ali a bar kofar ali kawai sauran kowa ya do to sai aka sai suka dodode wasu suka ji haushi har an ce abbas ya ce ka doda kofa na ka bude na ali tunda ta fuskacin zumunci shi shi abbas uba ne sai ce ba ni na dode ba allah ne ya tuli ta fuskar zumunci kaga gaba ba ai shi za a gabatar a kan ɗako yawa amma wannan wannan wahayi ne na Allah ta'ala bina yustatal huda da mu ne ake ba da shari'a mu nan yana nufi mu a imata ahalbai da gini to da mu ne fa ake ba da shari'a in ka wake son shari'a wake son a bashi shari'a to ga in da, su ne ake bayarwa in ka je neman shirya wani wuri ba za ka samu ba ba za ka samu ba don a nan ne yake wa yustajlal ama da mu ake yaye makanta kaga in ka je wani wuri da daudadan ido kana ne amma a buɗe maka ido ka gani to sai dai a ƙara maka makanta in kana son kanka ya waye ka sami ci gaba to sai ka je wajen wani ba yau da wayewan kai bai kuma ci gaba to me za ka samu sai a daɗa doɗe maka kai ka ci baya to in kana son a yaye maka makanta ka gane abu to da su da ai mata albeti ne ake yaye makanta in ko ka je wani wuri sai dai ka ƙara duhu duhun ido innal a'immata min quraishin gursu fi hadhal batn min hashim limamai a'imma shugabanni na quraishi din nan to an shuka su ne a wannan ciki na quraish ban san ciki kalman ciki ba zai yiwu in in in dauke shi da Hausa ba domin a batsan baɗan da fahiz kalmomi ne wanda aka aro baɗan yana nufin ciki fahiz kuma cinya amma a larabci ana amfani da waɗannan kalmomin a matsayin ɓangarorin ƙabila akwai abin da ake ce ma sha'ab sha'ab al'umma kenan waɗanda suka suke da luga ɗaya da asali ɗaya da al'adu iri ɗaya su ake ce ma sha'ab ƙabila kuma mutanen da suka gangaro daga mutum ɗaya ‘ya'yan wani galiban ƙabilu wani lokaci akan kira su da sunan ainihin ubansu na farko to ana cewa ashira ashira kuma dangi kenan dangin mutane mutane masu jinsi iri ɗaya kenan ana ce masu ashira to cikin ashira akwai sha'ab shi ma sha'ab kalman an aro ne ma'anansa reshe asal reshe kamar na itaciya daga cikin ashira ashira dangi kenan kamar dangi su ne mutanen da suke da dangantaka ta zumunci ta hanyar cewa ainihin sun haɗu a asali guda suna magana da harshe guda suna da al'ada iri ɗaya sai a ce masu ashira to daga cikinsu sai ashira din nan sai sha'ab sha'ab sai ya shu'ub daga cikin shu'ub sai ya ƙaba'i ƙabila kuma ƙasa da sha'ab take ta kuma so su ce gidan wane gidan wane gidan wane gida gida za a kira gidan da sunan mutum ne to daga ƙarƙashin kuma sha'ab akwai akwai ƙarƙashin ƙabila kai akwai baɗa to a in in gida ya cika girma sai kuma misali gidan gidan wani sai ya zama gidan wani yana da 'ya'ya biyar sai su zama rassa biyar na gidan to kowane sai a ce mashi baɗa in ka ce kai daga gidan wani ka ce gidan wani dan wani bangaren a gidan wani shi bangaren kure to ya zama baɗa to karkashin baɗan ɗin kuma ana samun abin da ake ce ma imara daga karkashin imara kuma ana samun bahiz to imara kuma kamar shi kuma aron shi ba daga daga daga jiki aka ba daga jiki aka dauko ba shi kuma kamar al'amudi yake ne shi kuma daga dan sai kuma aka ce kuma cinya wato asalin ko ita kabila ce ta kan koma ta zama shi abu in ta girma idan asalin kabila asalin mutane mutum ɗaya ne ya zauna sai ya haifi 'ya'ya sai su 'yan suka haifa sai ana nan sai suka kai adadin su ya kai sun kai kamar dubu biyar misali to sai waɗansu mutane kuma suka zo suka zauna tare da su sai suka cakuɗe to sai su tashi a ƙabila saboda tun tun suna ƙabila sai su koma sai su zama ashira sai su sai su koma su zama kafin ashira sai su zama sha'ab sai su koma ashira to mutane suna yawata har sai su zama al'umma kamar yanzu da ake jins ana ce jinsiya ƙasa ƙasa nation ke sai zama katuwar al'umma saboda wa'in sun haraɗu ciki to amma in ka shiga cikinsu za ka ga akwai ƙabiloli akwai 'ya'yan wani akwai 'ya'yan wani in ka je 'ya'yan wani ɗin sai ka ga sun fara barzuwa sun fara rasa rashin kuma shi kuma sai sai reshe reshe reshe reshe sai reshe reshe hakan to su ƙuraish in in asali kana iya ce musu kabila amma yau da kullun da suka girma sai suka tashi a kabila domin ana cewa ƙurai su ne 'ya'yan wani mutum mai suna fihir bin malik yayo fihir bin malik yana da 'yan uwa 'ya'yan malik din sai ba a ce musu malikawa sai ana ce musu fihirawa to 'ya'yan fihir sai suka zama su ne ƙurai to yau da kullun ƙurai suka yi girman gaske sai suka koma yanzu ba a cewa kabilan ƙurash sai suka yi kabiloli banuwa ne banuwa ne banuwa ne banuwa ne to a cikin a cikin banuwa ne banuwa ne kuma sai a sami baɗan sai a ce ɓangaren kaza banuwa ne ta ɓangare kaza sai ya zama a ciki ma sai a sake samun rabuwa saboda in yana da ya daɗa yawaita in yi yawa sai ko kuma wani ya fice sai zama a kabilan shi ya yi fice sai zama ‘ya'yansa kuma suna ansa sunansa maimakon sunan babansa saboda haka in mutum ya ce a kabila kaza yake sai a ce bangaren kaza to wannan ko shaka babu amirul mu'minin yana magana ne dangane da abin da waɗansu mutane suna da hadisi ya yaɗu a tsakaninsu wannan hadisin kulluhum min quraish wani lokaci na duba wannan kullum mun ƙwarashi ruwayan duk kowa ne sai koma akan wani mutum ɗaya amma kuma amma ya zo a littattafai daban-daban daban-daban daban a imma isna ashar ne min ba'di kulluhum min quraish in hadha al-amr la yasifu illa li hadha al-hayy min quraish kun san wannan hadisin in hadha al-amr in hadha al-amra la yasifu illa li hadha al-hayy min quraish kun san wannan hadisin a saqifa wani mutum na farko shi ne ya kawo wannan hadisi to a nan ne wani mutum na biyu ya ce da nan ne san cewa wannan ya fi kowa ilimi inna hadhal amra la yasihu illa da hadhal hayye min quraish waya ji annabi ne ya faɗa ka masha Allah ya Allah to tambaya ita ce in shugabancin nan na quraish ne saboda mene saboda Allah ya aiko fihir bin malik tun da fihir bin malik shine ba ƙwarai ashirin kakan ƙwarai Allah ya aiko fihir bin malik ne manzo me yasa wannan addini ta ina me masomin wannan addini ku gaya mini Allah ya aiko manzo ne da sako ko ƙwarai ne suka yi mitin suka tsara alƙur'ani suka zaɓi shugaba ya ne menene masomin wannan wahayi ne allah ne ya aiko ya aiko da saƙo ya ce ga hanyar da za a yi ba a shirya ya turo manzo kun ga goshin wannan magana ya ce ba a tsaro sulahu bi mahasawan bi wani kaza kaza wani ce an turo manzanni ne don a ɗauke mutane hujja to Allah ya turo manzo cikin mutane ya cire da su da abin da ba su sani ba laqad manallahu alal mu'minin idza afa fihim rasulan minhu yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin to kun ga ashe da suna dalalin mubin sai Allah ya aiko manzo saboda haka manzon nan shine tushen addini to shi manzon nan ba quraishi ne saboda haka idan ƙurai suka ce addinin nasu ne kuma balarabe ne balarabe ne idan larabawa suka ce addinin namu ne tun da cikin ɗanmu aka turo da samu sai ƙurai suka ce eh amma a cikin ƙurai ko ba ka bane ko kuma mutanen maka su ce eh amma a maka to mun ji to aka zo maka din gidan wane gidan banu hashim kaga duk in aka in ka ce mu larabawa ne ai annabi larabe ne saboda haka mu laraba mu ne danginsa na'am haka ne ku laraba duk danginsa amma ba ƙwarai ne kaga an fita duk ba wanda ke ba ƙwarai shi ba bakare ne shi ba tagalibe ne ba menene oh yanzu ya fita yanzu shi ma ba a cikin shi aka turo annabin ba a cikin ƙurashi to a cikin ƙurashi aka turo annabi to annabin a wani gida a ƙurashi gidan banu hashim to kaga duk banu abduddar banu umayya banu waye duk sun fita ba kayan su bane kuma yanzu to in aka zo ma shi shi banu hashim din shi ma wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah ko haka bane saboda haka in dai alfaharin ƙwaraishenci ne za a yi mana a ce mana shugabanci na ƙwaraishi ne kun san abin mamaki har suna cewa idan aka haɗu wannan fiƙihun ama idan aka haɗu za a yi sallah a ƙaddamar da ƙwaraishi kana a yi sallah sai a ce tuwa ne sai a ce ba ƙwaraishi ya ba da sallah wannan sun samu ne da ake an ce a ƙaddamar da bahashimi ne sai suka ce a kalmar da bakwarai to sai bakwarai ya wuce ba hashim sai mu ce maka ya kai ayyuhal ƙwarashi har an ta hashim yau da me ka sami da wani da wani ka sami wannan daraja na cewa kai ka gabata a sallah saboda ayin ku annabi a cikin gidanku to ga wanda aka aiko a gidan a kabilansu a gidansu kuma saboda haka wanne ne aula kaga sai ya wuce kenan to wannan ko shaka ba amirul yana da farin to wannan ne sai ce inna inna al'ayin mata min al-quraish li shugabannin nan na cikin quraish an ce kulluhum min quraish ba to gurusu fi hadal batn min hashim an shuka su ne a wannan bangare bari ce muku bangare don ciki a da hausa bai da ma'ana don baɗan yana nufin baɗan ɗin ƙabila don ƙabila tana in ƙabila ta yi yarwa sai a ce kuma ƙarƙashinta akwai baɗan to an shuka su a wannan bangare na na ƙurashi saboda kaga a imamin ƙurashi na'am kullum min ƙurashi na'am kullum min ƙurashi amma ko su ma a rawayan ama suna ce wakila kulluhum min bani hashim suna faɗa haka a cikin ruwayan ama kulluhum min bani hashim wannan wani hadisi ne wani aka rawaito daga wajensa ya shahara ya ce ainihin in ka duba cikin hisal babin isna ashar za ka gan shi da tsawo kuma in ka duba sharhin hisal za ka ga ruwayoyi yawan gaske in ka duba babin isna ashar wani mutum ina jin yana yaro ne sahabi ne radiyallahu anhu yana yaro to sai suka je da babansa radiyallahu anhu wajen annabi sai ya ji annabi ya ce wannan addini ba zai gushe ba da ɗaukaka matuƙar shugabanni goma sha biyu suna da saɓani a ruwayan me ya faɗa la ya zalu hada din azizan ma amma alaihim isna ashar kulluhum sai bai ji abin da ya faɗa ba wama inna inna al-khalifatu inna inna khulafa min bani ithna ashar kulluhum la la yasihu hadha al-amr illa li ithna ashar min ba'di kulluhum ya zo da sigogi daban al-khulafa min ba'di ithna ashar kaza la kaza kaza la zada kowane daidai sun ga ga alama mutanen sun yi dan wasa da kalmomin to amma dai hulasan magana dai shugabanni bayan annabi guda goma sha biyu to amma shi wannan sahabi yaro din radiyallahu anhu to sai bai ji abin da annabi ya faɗa cikon maganan ba saboda an dan dan hargowa haka an yi hayaniya ya ji an ce shugabanni guda goma sha biyu sai ji annabi ya faɗa wata magana sai ji bai ji cikon maganan ba sai da suka dawo gida ce ya baba menene annabi ya faɗa a ƙarshen magana ce ya ji a ce shugabanni goma sha biyu sau sai ce kuma mene sai ce ai ce kulluhum min quraish wakila kulluhum min bani hashim to wannan hadisin ama ne wa walwarafa wani lokaci akan lizamta masa abin da ya zo hanyoyi ɗuraka masu adadi ɗewan gaske karanta babin aka sha karatu duk maganan kwara ɗaya ne kwarasan maganan dai shugabanni ne guda guda guda goma sha biyu da kwarashi masha Allah me ya ɗaukaka kwarashi annabi a cikin su ko ba haka bane to in haka ne a cikin kwarashi ɗin annabi a ina yake yawan wato ka gani yana cikin banu hashim la tasluhu ala suwahu to ga ba ta inganta me imama kenan ba imama kenan a imma ba imama ba ta inganta la tasluhu kun gane ma la tasluhu ba ta inganta ala suwahu ga wani ba su saboda haka duk wani wanda ya zo da sunan ba quraishi yayi shugabancin al'umma to ba zai mu ce bi ma za a khasta hada لأني من عشيرة الرسول من أي عشيرة من قريش أكوي أولى منك لا تسعى karka kawo magana za ka tada fitina halaka shi an baya son gaskiya kenan ai sai aje in kusanci na quraishi ne saboda mene saboda annabi ne to kuma akwai makusantan annabi da suka fi aka tambaye mutum sai wani turus sai ce kana neman ka tada hankali a baka tsara hankali gaskiya ne in dai kusanci da annabi ne kaga akwai wanda ya fi ba ƙureshen da ba ba hashi mai ba ko to sai ce to la tasluhu ala suwahu ba ta inganta daga wani ba su wala tasluhu wulatu min gairihim kuma shugabanci ko kuma wilaya kenan wulat a ce wa'insu ne wulat shugabanni ba zai yiwu ba daga waje zuwa su to kuma wannan wannan wannan magana amirul mu'minin aka je kuma aka bizin shi manzo Allah ba kawai ya ce kwarai shi ko ya ce hashim bane a ya faɗi sunayen su ne ya faɗi sunayen su ne da nasabobin kowanne su goma sha biyu a waɗansu ba'alin hadisan ama ana samun sunan nake amma don ko akwai shi ma inganta da isnadi mai kyau amma sauran ya riga danne shi amma sai ka ga yana nan a littafan su akwai in ka kafa masu da sai mutum ya kalla shi shuru sai ce to amma ya aka yi ba abi wannan ba ce oh da ka dai gani ko ka gani ko to to a huduban gadir manzo Allah ba ya ce ba kawai ya ce musu sha biyu ne ba a ya ga musu sunan nikin su kowane to wasu ba su ba to ba zai yi zama su ne shugabanni ba ayyanannu ne na'am kun ce mana ƙurashi mun ji ƙurashi ne haka ne amma kuma hashimawa ne kuma ka ci ma hashimawa duk ba hashimai su mace ba kawai tun ma yanzu akwai wasu gidajen gidan sarauta suna cewa su hashimawa ne halaikun hashimawa mujarradin hashimawa a to a gidan muɗalabawa mujarradin ba muɗalabe a abin jini kawai yake bi duk mai jinin gidan yana da shi sharifai ne a duk sharifai a waɗansu mutane ne a yayyannu wane da wane ɗan wane da wane ɗan wane da wane ɗan wane da wane ɗan wane su goma sha biyu la gairu an fahimta ai wannan kuma tun ran gini tun ran zane haka Allah ya gada man mun ranka bai so ba sai mu ce oho to kai kuma ya rage maka kuma zai kai sai dai kai na irin na iblis da aka ce su ya ce ba zai amma haka Allah ya abin sa wa ke neman shirya ga inda ake samu sai ce kamar da Amirul Mu'minin ke cewa da mu ne bina yustatal huda da mu fa ake ba da shirya wa yustajira lama ake yaya makanta a wani wuri in ka ji wani wuri ba shirya za ka samu kuma ba gani za ka yi ba sai dai ido ya budo ba ido ba fa inna halata fa inna halata amar absar walakin ta amar qulubul latifi sudur idan kana nan garo amma ba ka gani shi ma'ana ba ka ga shirya ba in a wani wuri ka nema sai dai ka sake shiga do to na san shi sharifu radi adibi ne yakan ɗauko mana wani area ne da amirin uni ya magana ya zuba hikima sai ya ɗauko abin da shi za ya ke kira littafin sana hajjar balaga tsororon hikima ke sai ya zaɓo wannan dubi inda ya jejjera kalmomin dubi inda ya jejjera su shi abin da yake burge shi kenan mu kuma ba abin da ke burge mu kenan ba mu abin da ke burge mu shine shiryen da ke cikin magana wani lokaci da ba a yin yanke hudu ban ba amma mutum yana bukatar hudu ban amirin suna da yawan gaske akwai akwai mutanen da suka suka rubuce rubuce daban-daban akwai wani littafi wani lokaci na kan zo da shi nan karanta muku tamamu na hajjil balaga akwai mustadrak na hajjil balaga akwai littafai da mutane suka yi ta kokari wajen tattara hudubobin na hajjil balaga in mutum ya sami ta hamama na balaga yana da kyan gaske yana da zai kawo hudu ne amma sai ya kamba masu wanda suka zo fito a najar balaga da gwara-gwara sauran kuma sai ka ga a cikin hudu din sai ga ashe tsintsinta aka yi kawai tsintsinta aka yi to wani lokaci mukan ga da yake shi muka ɗauko wani hudu ban amirin muka karanta gaba ɗaya sai kuma ci karo da wani ɓangare shi sharifin da ya kawo saboda yadda ya kawo su ya ya mutsa ne ɗebo nan ya ɗebo nan ya ɗebo nan ya gona sai ka ga an yi gaba sai ka ga wani ɓangare na hudu ban da aka karanta a baya kun ba wanda yana iya zama goshin hudu ban ya kawo a ƙarshe farkon ta a farko bidi inda ya ga dama yake ɗin kuwa da irin nasa hikima ɗin yadda ya jera na hajar balaga to ko alayyalin game da nisha faɗi cewa nahajir balaga fassaran alkur'ani da hadisi ne muka zo muna karanta za mu ga wasu ayoyi ne na alkur'ani da hadisan manzo Allah su ne amirul mu'minin shi kuma ya faɗa a irin tasa hikima ɗin yanzu wannan abin da muka karanta shine insha Allah za mu yi sharhin sa kuma da kamar yadda ce sharhin zai tsawo kafin mu je ɗaya ɓangaren ɗaya ɓangaren shi ma ya fi balaga da in ɓangaren mai inda ce min haka na ɗaya ɓangaren shi ma akwai magana kuma karanta ɗayan ɓangaren ne ka a gurguje kila gara mu jinkirta mun ji kan wannan sai kuma mu zo mu ji ɗaya ɓangare inda ya ce min ha atharu ajila mu akharu ajila wannan shi ma in a balagan ne ma kila ɗan wannan ɓangaren shi ya fi burge sharifin rabi ya ɗebe wasu ya amma shi kuma maganan ta fi tsawo amma ta ɗora akan wannan maganan da zamu yi gara mu fara jin sharhin wannan kafin mu je ga na gaba insha Allah to waɗansu na yi mana sharhi dama already na ɗan fara kawo ƙwayan sharhi ɗin nan inda yake cewa ba a sallahu rasulahu bi ma khassahum bihi min wahayi Allah ya aiko manzanninsa da abin da yake ɓance su da shi na wahayinsa wato da mirin huhu bihi ɗin nan duk yana koma da wahayi hi ɗin nan hi ɗin yana koma zuwa ga Allah ne Allah ya yi wahayi ga manzanninsa sai yake ɓance su da wahayi su ma manzanni mutane ne amma sun bambanta da sauran mutane saboda su ana masu wahayi kazan waɗansu suka nace a kan cewa manzan Allah mutum ne har suna cewa wai kamar kowa to inda ayan da ta ce shi bashar ne ta bambanta shi da wahayi qul innama ana basharun mithlukum me aka ce a gaba yuha ilayya to fa hal yuha ilayka fa anta idan lasta basharan mislahu saboda wayin nan ya bambanta gare shi saboda tunda ana masa wahayi to shi wahayin yana bukata hatta jikin manzo Allah ya dace da wahayi saboda shi ana saukar masa da wahayin sai aka yi masa jikinsa ya dace da karban wahayi sannan kuma aka yi masa komi da komi nasa wanda zai dace da wannan aikin wahayi saboda haka sai bambanta da sauran mutane tana to su sai ne ce bima hassahu da abin da ya keɓance su da shi min wahayi da na wahayinsa wanda yake ce fa'auha ila abdihi ma ma'auha wahayi ana ɗaukansa ne ta wasiɗan mala'iki daga mala'iki daga wajen Allah subhanahu wata'ala ilhami kuma yakan ya ana ɗaukan shi ba tare da wasiɗa ba kuma a wani ƙwale ana cewa wahayi yana samuwa ne da ainihin ganin mala'ika da jin zancensa ilhami kuwa ma'anawi ne to wahayi yana da cikin hususiya na risala hususiyan manzanci ne ilhami kuma yana da cikin hawas za mu iya cewa kamar ɗabi'a kenan na wilaya to kuma shi wahayi an sharɗanta shi da isarwa ya yi rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbik shi wahayi an yi maka an yi maka ka sanar Allah ya sanar da manzo a ilmi da nufin ya sanar banda kimsashen ilimi banda ilhami ilhami mana ce mashi kimsashen ilimi shi ma wani nau'i ne na wahayi illa iyaka ba yana zuwa da wasu dan mala'ika bane ba mala'ika zai zo ya ga maka ba ainihin shi shi shi shi manzo za a kimsa masa wannan ilimin to shi kuma khususiya ta wilaya ne auliya wilaya ana ina nufin a'imma su a'imma suna suna samun ilimin su da kimsashe ba mala'ika yake zuwa ya masu magana ba su gan shi su yi magana da shi ba wanda su sauran mutane sukan ce a yi su mabiya ahalbaita sun ɗauke su a matsayin manzanni ne to ko hasha sun ɗauke su a matsayin shugabanni ne amma allah ta'ala ya masu wani matsayi don su ne suke isar da saƙon annabi a yayin da ba annabi da to ilhama kuma da yake kimsashen ilimi ne Allah ta'ala wannan kalmar da yake da wahayi da ilhama duka muna amfani da sunan mustalhai ne a matsayin ababin karatu in ba haka muka koma ruga ma'anansu daban ne domin ilhama kimsa abu akwai kimsa ta wannan har sauran halittu ma ana masu kamar yadda Allah ta ce wa'ahuwa rabbaka ila nahl Allah ya ma ubangijinka ya ma ƙudan zuma wahayi ya masa wahayi amma wahayin ilhama ne kaga ana iya ce mai ilhama ma shi ma wahayi ke wahayin da aka yi ma ƙudan zuma anan ba yana nufin an aiko an aiko mala'ika ne ya ce ma ƙudan zuma ki je ki gida a jikin itatuwa da ruwan duwatsu da sauransu an kimsa mata to kuma akwai wa'auhaina ila ummi musa mun wahayi ga uwar musa uwar musa ita ma ba mala'ika ne ya zo ce mata in kin ji tsoro sashi a akwati ki je ku kyoro ga ruwa allah zai dawo miki da shi allah ya kimsa mata ne to ma'anan wahayi a nan ma'ana an, an zaɓi manzo an turo shi cikin mutane da nufin ya isar da saƙo gare su sai aka gaya masa shari'a aka ce ya gaya masu su yi kaza su barka shi ne ma'anansa me yasa Allah ya wannan waje alahun hujjatan lahu ala halƙi yasa su manzannin nan suka zama hujja ga Allah akan halittansa Yawa. kamar yadda Allah ta ce Allah ya kuna linnas alallahi hujjatun ba'da rasul domin kada ya zama mutane suna da hujja wata li'alla tajibul hujjatu lahum alaihi bi tarki al-idha na zan ban karanta alaihi ba ko da na karanta na ce alaihi li'alla tajibul hujjatu lahum bi tarki lahum hujjatu lahum alaihi a wani ya sa alaihi a nan bai sa alaihi ba ko aiwa idan ya ce tajibul hujjatu lahum alaihi ko da ba sa alaihim ba abin da yake nufi ke yawa li alla tajibal hujjatu lahum bi tarkil idhar ilaihim ana ma in an sa alaihim zai fi li alla tajibal hujjatu lahum alaihi bi tarkil idhar ilaihim domin kada hujja ta wajaba gare su akan Allah da rashin isa masu da gargadi su ba a gargade su ba sai su ga azaba wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula an ce gobe kiyama in aka zo mutane za su musanta an aiko musu da sako a babin kawai suna neman sun an yanke musu sun rasa za su ga azaba zai ce ya aka yakan sai a ce ba aiko muku manzanni sai su ce su ba aiko ba to sai an zo an kafa musu hujjoji an yaye komai sai su ce eh karshe su ce to lallai an aiko mun ki mu bin to dun kar ya zama yanzu in ba manzo bai gargadi ba ba ai ko manzo ya gargadi ba mutane suna da hujja so ce ai ba mu sani ba to kuma ba zai zama adalci ba a hukumta su da abin da ba su sani ba na wani yana karanta ne a wani littafi aka ce da za a ce wani sarki zai aika da wani mutum wani wazirinsa sai ya je cikin mutane sai ya gwalangwala ya yi wani sai ya tafi abin shi kawai sai su ga dogari sun sana musu bura ba an ce ku bar wurin nan ba sai ce mai an turo ɗan saƙo kuma ce mun ga wani mutum ya zai ba mu san me yake ce to sai ya zama shi manzon nan bilisani qaumihi li yubayyana lahu wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi sai ya zo ya musu magana da harshensu da suke fahimta yi musu bayani su gane me yake cewa to sai ya zama an yanke musu hanzari an gaya musu wannan ƙasa da kuke gani da sama da kuke gani halittan wani ne wannan ku kanku da kuke ɗora a doron ƙasan halittan wani ne abubuwan da kuke gani suke kewaye da ku wanda suke amfananku a rayuwanku halittan wani ne wannan wani shi ne allah shi ya ɗora ku a nan da wata manufa manufan ita ce za ku bauta masa ga yadda za ku yi bauta sai masoyi bayani sai su ce yana neman shugabanci ne ba mu taɓa jin wannan ba tuntuni kakanninmu sun ce mana yayan giji ake bauta ma shi ko ya zo ce guda ɗaya ne yana son yanzu mu bi shi ne ya zama shugaban mu to an ƙi bi shi din sai su tursasa shi su gazabta shi yana ta musu bayani kaɗan su imani da shi su ta tursasa su haka nan abin ya haka nan mai to an aka je gobe kiyama waɗanda suka dake aka tursasa su din nan sai su ga sakamako waɗannan da suka yi ayyukan suka yi ta saboda su kuma suna ganin za a kwace shugabancin suka yi ta abubuwa su kuma sai su ga ramako sakamako da ramako kaga an ba da dama kowa aikin da zai yi in mutane sun mutu ba sai masu gane wannan rayuwar mu da muke cewa ne kaga kai baka san cewa an zo ne aiki ba ka kyala mutum kana tsammanin wani zai cuce ka da wani abu na amirul mu'minin da ya taba cewa ainihin ni ban taba wa kowa komi ba na alkhairi mana kuma wani bai taba yin man komi na cuta ba ni ban taba ma kowa komi ba wani kun bai taba cuta ta ba suka ce amirul mu'minin ya za ka yi ka ce wani irin abubuwan da aka yi maka kai kuma alherin da kai mu mutane ka asu maka kaza ka ce kuma sai ce baka karanta faɗin Allah ba man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa alaiha ba karanta wannan bane duk lokacin da mutum ya maka mugunta waye mu mugunta kansa
duk lokacin da kai kuma kai ma wani alheri wa kai ma kanka haɗin karkar kai ma mutum alheri ka ce ba ni ne maka kaza ba ka rusa komi ka rusa komi ba ka da lada yawa ka yi in ka yi don allah ne ba ruwanka ko a ce an gode ko a ce ba gode ba o gode kanka kai ma to ka gani majal fage ne aka samu to na ga ina bayani kuma lokaci na harara mu ko da ke yanzu magarban ta ɗanyi gaba kaɗan amma na san kiran sallan ama yanzu zai fara saboda ka ko da fakaran farko insha Allah a gurguje sai in karanta sai mu zo fakara ta biyu to su manzannin nan da aka turo din nan shi mun sai muka ce sai lamiri ya koma kan mutum ɗaya muka ce itimalan ko ko ci gaban magana ne daga amirul mu'mini ko an yanke magana daga bangaren shi sharif radi da ya dauko najil balaga tayun bayan amirul mu'mini yayi maganan hikiman aiko manzanni sai kuma ya karkare da cewa sai kuma Allah ya jero manzannin nan ɗaya bayan ɗaya sai ya kare da manzansa na ƙarshe wanda daga shi ba zai sake aiko wani manzo shine Muhammad sallallahu alaihi wa to shi manzon nan shi shi wannan fada'ahum bil lisani sidqi ila sabilil haqqi sai ya kira su da harshe na gaskiya ya zuwa tafarki madaidaici to ko kuma hujjan yana iya koma ga duk kowane annabi a ce kowane annabi haka yi amma ya fi kama da yana koma kan annabin nan saboda ya ƙara magana da kuma daga a'imma ƙarshe kuma bayan annabin idan ya zama wannan manzo shine na ƙarshe Allah yana aiko manzanni a matsayin hujja a kan bayi to sai ya aiko manzo na ƙarshe tun duniya ba ta ƙare ba sai ce daga shi ba ya sake aiko manzanni sai aka zauna ba manzanni to me ya hikiman aiko manzanni don kare zama akwai hujja akan Allah ko don ya zama an yanke musu hamzari ba su iya yanke ma Allah hamzari ba su ce akai ne ba ka aiko ba to sai ya aiko ya aiko ma mutanen nuhu ya aika musu nuhu ya aika mutanen mutanen mutafka aika musu lut ya aika ibrahim ya kowace ila samu da ahahum salih ila madayana aka dunga aika masu amma kowane kowane aka dunga aika sai can sai aka zo aka ce to ga na ƙarshe nan sai aka aiko shi a makka ya hijira ya je madina ya kwana ya shekara 23 ya bar duniya aka ce to daga shi ba sauran manzo an gam to sai ga mu mutanen Nigeria sai ba annabin Nigeria to gobe kyama ba sai mace ina nama annabin ba ko sauran mutane na sauran zamuna da sauran garuruwa to su yanzu su suna da hujja akan Allah to me yasa Allah ya yanke jerin annabawa bai ci gaba da aiko ai sai aiko har turin kaho ko to akwai wata hikimar ta annabi bayan sako ya hikimar Allah ta'ala nake zo in ce akwai hikima ta Allah ta'ala saƙon nan ya zo a hankali hankali tun daga annabin farko adam har ya zuwa wannan manzo na ƙarshe muhammad sallallahu alaihi sai annabi sai addini ya kammala dan adam ya kai kamalan hankalinsa yanzu ya fara kafa hujja da ilimi kawai har a naɗa ƙasa ba za a yi gadara da abin da ya wuce ilimi ba to sai ya saukar masa da littafi sai manzan ya bayani to wasu abin da suke ce mana shine hujja yanzu shine kitabu wa sunna abin da suke ce mana kitabu wa sunna su ne hujja sai mu ce to idan kitabu ne idan muka ɗauko kitabu ɗin muka ga fassarorin ayoyi daban-daban ba malam an baki buɗe ya ce kaza ne aya malam fifa iya ya ce ba haka nan ba hamai kusurin hamai kusurin koma baya kuma ya ya ce kaza ne duk ayan duk gata to wanne ne hujja ba alkurani hujja ba ne to fassarorin kuma wanne ne hujja ko duka hujja ne Ta. to ka gani a nan dole ako- a- ya zama bayan annabi akwai magadan annabi wanda in sun gaya maka magana tamkar annabi ne ya gaya ma a kowane zamani hankali ya gabatar da wannan kafin wahayi kafin ma nasi hankali hankali ya koyar da haka in ba ka ba za a ce to ai an ɗauke hujjan ke to sai kuma nasi ya zo da cewa akwai a'imma shine mai bangaren da yake cewa aina da zaina za a mu annahum rasukhuna ilmi dunana annahum ras annahum rasukhuna fil ilmi dunana ai ina suke masu suke cewa ta- ilmi tabbatai a wajen su yake koma bayan mu kadhiban wa bagaya wannan bangaren to naga dai lokacin da ya gama hararan mu ma dora nan gaba zan tashi ala amina ka fada ahum bil sani sirki ila sabil al haq insha Allah insha Allah ranar ah, alhamis mai zuwa za mu yi saki- za mu yi zama na tunawa da wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi kamar yadda kuma ranar asabat za mu yi wato muna da lissafin ish- alhamis ne 28 duk da mun yi 40 alhamis ne mun yi alamin- al- 40 alhamis ne din ya dace da ran da aka yi a karbala in ba ka ba mu a lissafin marannan 21 ga watan safar to kuma alhamis zai zama 28 ga watan safar kuma in haka ne juma'a za ta zai zama 29 to ran asabat insha Allah shi kuma za mu za- za mu sauke tutoti baƙaƙe mu sa waɗansu za mu sa kore da ja na gabar mun ɗan zauna ko mun zo mun sa tutar ne ko farkon rabiul awal to insha Allah abin da za mu yi kenan kuma muna da zama kenan banda jibi laraba na tafsiri alhamis muna da zaman jajen wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi. kuma asabar muna da farkon rabiul awal rannan asabar zai zama ma talatin ko ɗaya ga wata ihtimalin zai iya zama ɗaya ga wata yanzu an san ganin wata na ɗan wahala amma dai a dudduba a dudduba ran juma'a gani amma kuma ba ba ba a ga wata ba ran asabar za mu yi biki ko ya zama rannan talatin mun yi ana gobe ɗaya ga wata ko kuma rannan ya zama ɗaya ga wata insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahir Allah ka gane da mu abin da muke karantawa ka shirya da mu Allah sarki ina da lawa na wajen to Allah Allah ya rahmi shi za ki gamin cewa an sake samun shahidi cikin masu rauni na ma- ta- tafiyan 40 wato yanzu adadin su ya zama 24 kenan Allah ya karbi shahadar su insha Allah ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ok ashe to ni na ɗauka na dun eh, na ɗauka na cikin wayannan mas- masir ɗin arba'in ne ashe wani ne daban an ce a yi wa'yansu ɓata gari sun kai mawai ba'arin yan uwa a- a unguwan gabari a nan zare ha- hari da sare-sare ranar juma'a da ta gabata a cikinsu ne aka sami shahidin ba na ba na arba'in ba ne saboda haka 23 kenan kenan wannan kuma wani ne daban insha Allah ya Allah